المسلمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم ثلاثة عشرين دقيقة وتر رجل هجرتنا لدبو لقليل حدود أربعين دهدو وندي داشة شاه حدود وتن بيو ميلاديتنا لدبو بيو لعشرين دقيقة زام شقا درسين في يوم الكية الكتاب إرشاد muna cikin babin zakka ko wa nisabul baqari salasuna shine nisabin shanu sai sun kai talatin zakka yake waje ba muka ce nisab dukiyar da in bai kai wannan limit din ba babu zakka to a bangaren shanu kaga raƙuma muka ce daga raƙumi biyar to amma su shanu ba sa cika nisabin zakka sai sun kai shanu talatin kaga kenan a yau kuma ba a lura da fa sifan shanu ba a lura da girman su ba a lura da tsadan su kawai indiyan shanu ba su kai talatin ba babu zakka yanzu misali mutum yana da shanun shi ishirin da tara kuma kowanne irin takarkaran nan ne manya-manya wanda kowanne zai irin dubu ɗari bakwai ɗari takwas ɗin nan ka ga an haɗa yana da kuɗi ya fi miliyan ashirin amma ba zakka in duk shekara dama farkon shekara zai ɗan kama ɗaya yanka ya sadaka shi kenan ba zakka kowace shekara ya riƙa yankawa in dai ba yana yanka don gudun zakka ba ne kamar yanzu misali dama kudin zakka ana ganewa a ƙarshen shekara mutum yanka amma a farkon shekara suna kaiwa talatin farkon shekara daga sai ya zo ya tafi zai ce a yanka ɗaya a yi sadaka shikenan ko kuma a yanka ɗaya a yi banda mu rika shi a gida shikenan ba zakka sai sun kai talatin sannan za su cika ainihin nisabin zakka sai dai idan yanka yana idan gudun zakka ne wannan kuma za a kama shi da abin dai To idan suka kai talatin wa fiha tabi'un zai ba da tabi'i dan maraki mai bin uwa wanda ya cika shekara biyu. Wa fi arba'ina daga nan ko ba zai kara akan wannan tabi'i din ba sai sun kai arba'in. Idan suka kai arba'in kuma musinnatun zai ba da musinna yar shekara uku da ta shiga na kudu. To haka nan zai rika bayarwa talatin tabi'i arba'in musinna. Kaga in ya kai arba'in ba zai kara ba sai ya kai sittin zai ba da tabi'i biyu. sai ya kai saba'in zai bada tabi'i da musinna in ya kai tamanin musinna biyu haka nan je duk talatin tabi'i arba'in musinna ba za a tashi ba wa sa'i zaɓi ba sai ya kai ɗari da ishirin wa fi mi'atin wa ishirin in suka kai ɗari da ishirin kaga yanzu a ɗari da ishirin ɗin nan yukayyaru sa'i za ba wa sa'i zaɓi baina salasi musinnatin tsakanin ya kama musinna uku wa arba'ati atbi'atin ko kuma ainihin yan marakai guda hudu saboda in ka lura talatin tabi'i arba'in musinna idan kai ɗari da ishirin zai iya rabuwa kowanne zai iya rabuwa uku arba'in uku kaga musinna uku zai iya rabuwa hudu talatin hudu kaga tabi'i hudu kenan to yanzu a nan sai a bawa sa'i zaɓi wanne ya fi shi kuma sai duba maslaha na wanda za a bawa zakka ɗin sai ya kama abin da ainihin ya zama shine maslaha kaga duk inda a shari'a zaka ji an ce a bawa wani zaɓi in je abun ba hakkin wani bane ba ba wai abin da ya zaɓa ba amana ce aka bashi ko kai alkali ne ko kai ainihin jabi ne ko sa'i ne ko me aka ce a baka zaɓi to fa ba wai za ka duba bari in gani me zan yi kunta samar ko kuma me zan yi taimaka mar ba ruwanmu da taimako da kunci wannan tsakanin ku kai da shi ne kawai za ka duba ka ga me maslaha yawa abin da zai fi zama maslaha shine ma'anan zaɓi din ba wai zaɓin zuciyanka nan kana tsama da mutumin ka ce bari mu kwaci kaza ko mu yi kaza ba shine ma'anan kuyirar sa'i wal jawamisu muturai irin gajerun shanun nan nau'uwa duk nau'in bakar ne nau'in shanu ne mutum yana da muturai guda goma sha biyar yana da bakar sha biyar in yada sun kai talatin zai yi zakka wa yukammalu nisabu bil ajajini ana cike nisabi da yan marakai kanana kalbu silani kamar yan safe kanana in a ce ajajil kananan shanu in aka ce ‘yan safe ƙananan raƙuma, to duk in an zo wajen zakka aka koro dabbobin ƙananan su ma za a lissafa da su a cike lissafin da su. Yanzu misali mutum yana da shanu guda talatin amma gaba ɗaya manyan guda biyar ne ishirin da biyar ɗin duk ‘yan ƙanana ne to duk za a lissafa da su. Kai ko babu ma sai iya ƙananan dole za a lissafa kuma dole ya kawo wanda ya waje bai bayar. wai yukazu sinnul wajibu amma kuma an zo karba ba za a karbi wayannan kananan ba za a karbi shekaran da ya waje ba ne in talatin ne a karbi tabi'i in arba'in ne a karbi ainihin musinna falau ma tajil ummahat yace yau da a ce uwayen gaba ɗaya za su mutu wa baqiyatul auladu nisaban ƴaƴan su kasance sun kai nisabi dukiya za a yi zaton su yanzu misali mutum ne yana da shanu guda goma shanun nan na shiga suna turka-turka mata ne ana tatsan madara kawai ana ɗiban madara kamar na dubu goma ko dubu ashirin kawai sai Allah ya ba su ciki ba su tashi aihuwa ba sai ranar da ya cika shi a wata goma sha ɗaya da kwana ashirin da takwas kawai kowace idan ta yi yunkuri kawai ta burtsar da 'ya'ya uku sai ta mutu sai suka burtsar da 'ya'ya talatin su kuma uwayen gaba ɗaya suka mutu washe gari kuma shine cikan wa'annan uwayen shekara dama mun ce shekaran 'ya'ya shekaran uwaye yanzu 'ya'yan nan sun shekara saboda haka yanzu za ka yi zaka an kawo zaka ko ba za ka ɗauki wannan ɗan kwikwiyon ka bayar a karba ba dole za ka je ka siyo mai kyau ɗan shekara biyu ka zo ka bayar shi ne wayo ka zo sinul wajibi aha ko da iya ƴaƴan ne gaba ɗaya shi ne falau ma tatil umar da uwayen duk za su mutu wa baqiyatil auladu nisaban ƴaƴan ka ko ce ta haifi uku kun kada ba sun kai talatin ba to kaga sun kai nisabi shikenan zukiyar dole ai zakka wato zakkal awamil wala awamil in an zo zakka na ainihin dabbobi ana zakkan al'awamil masu aiki kamar irin raƙuma masu ɗiban kaya ko irin shanu wanda ake ɗibiya wa kaya ko ake sa su noma duk za a yi zakkan su wala awamil da kuma sakakku wanda kawai suna kiwo a jeji ko suna ɗaure a gida ba sa aikin komai duk za a yi zakkan su wa nisabul ganami nisabin awaki arba'una awaki arba'in ne aka ce ganam shine tumaki da awaki idan aka ce ainihin shad ko ganam ya haɗa biyan amma idan aka ce aban tumaki in aka ce almas awaki bangaren awaki bangaren tumaki to ana yin zakkan sun sun kai arba'in wa fiya shatun a ciki ana ba da guda ɗaya ne rago ko akuya kallaci fil ibli kaman wacce ake bayarwa in raƙuma sun kai biyar kamar yadda muka karanta baya to tun daga arba'in ba ƙari sai sun kai ɗari da ishirin da ɗaya wa fi mi'atin wa ida wa ishirina in sun kai ɗari da ishirin da ɗaya shata ni za a ba da awaki guda biyu wa fi mi'atain wa shatin daga nan kuma sai sun kai ɗari biyu da ɗaya idan suka kai ɗari biyu da ɗaya salasun za a fara ba da uku uku kenan sun masannan daga ɗari biyu da ɗaya kawai ko nawa suka kai fi kulli mi'atin shatun a duk ɗari za a karɓi guda ɗaya wanda bai kai ɗari ba ba zakka misali sun kai ɗari uku da casa'in da tara uku za a karɓa in sun cike ɗari hudu hudu haka nan dai duk ɗari a karɓi ɗaya wanda bai kai ɗari ba ba zakka wala tu ka zuwa harimatun in an zo zakka ba a karɓan ƙogama wala hazilatun ba a karɓan kyafaffiya ƙogama kamar tsohuwa wanda ta tsufa guzuma ba za a karɓe ta ba sannan ba za a karɓi wanda ta rame ta kyafe ba alaman ainihi ma jikinta ba wala mu'ibatun ba za a karɓi wani mai aibi ba aibin nan duk abin da ba zai layya ba kamar mai ido ɗaya mai yankakken bindi da yawa mai tsagaggen kunne duk mai wani aibi wanda za a ce wannan abin aibi ne ka kama ka bayar a matsayin zakka ba za a karɓa ba haka nan shi ma bangaren mai zakkan wala farun ba za a kwashi ainihin karo wanda ya siyo musamman irin iri ne wanda yake barbara a ainihin garken ba za a kama wannan ba wala kalimatu bani haka nan mai karamci na tumaki wanda a jikin ta ke dan tatsan madara a siya musu dusa da sauransu irin wannan karima din ba za a karba ba kaga shi ma ba za a kuntata mar ba shi ma kuma ba zai kuntata wa wanda za a ba wa zakka ba wal ma'azu jinsun awaki jinsi ne na tumaki ma'ana da tumaki da awaki duk jinsi ɗaya ne idan ka haɗa adadin sun kai arba'in za ka yi zakka wa hukumul auladi hukuncin ƴaƴan awaki da tumaki shi ma ma taƙaddama abin da ya gabata ne ana lissafa su a cikin zakka sannan an zo zakka kuma ba za a karɓe su ba dole ka bada wanda ya cancanta wato zakka as-sa'imatu wal ma'lufa ana zakkan bakosana da wanda ake yin girki bakosana wanda take fita ta yi kiwo wanda ake yin girki kuma wanda ake daurewa a kawo mata abinci duka ana zakkan su wa mubaddilu nisabin bi jinsihi wanda ya musanya nisabi da jinsin nisabin yabni zai gina akan ainihin nisabin shi yanzu misali yana da ainihin tumaki guda arba'in sun yi wata bakwai sai ya je siyar ya siyo awaki kaga ji jinsi ɗaya ne to yanzu zai ci gaba da lissafi in an yi wata biyar sun shekara zai zakka haka mutumin da yana da shanu bakar guda talatin sai bayan sun yi sun yi watanni a wajen shi sai ya je siyar ya siyo jawamis to yanzu wannan jawamis din tun da kuɗin wancan ya siyo su zai ci gaba da lissafi ne ba za a ce tun da ya canza zai fara sabon lissafi ba ne wa bikilabihi idan kuma ya canza nisabin da sabanin shi yana da raƙuma ya siyar ya siyo shanu ko yana da shanu ya siyar ya siyo awaki to yanzu a nan malamai sun yi khilafa al mashhur amma magana mashhuri a cikin khilafan shine al istinab ya fara sabon lissafi tun da jinsin dabbobin da ya siyar ba su ya siyo ba illa an yaf'alu firaran sai dai in yayi haka din saboda gudun zakka ne to yanzu a nan kan dole za a kama kamar yadda ainihin suke asali misali shi dama ya saba yana da raƙuma in sun yi wata goma ya je siyar da su shanu in sun yi wata tara ya siyar da su awakiyoyi saboda dai zakkan to in yana gudun zakka ne yake haka yanzu yana cika shekaran sa'i yana zuwa alaji ina shanun ka ce ayya wallahi mun canza su da raƙuma ya ce to amma a shanun naka da suna nan zakkan me za a yi za a kawo musulna kawai ce nemo musulna ka kawo babu suna siyar ne ce dole ka kawo saboda me saboda siyarwan ka siyar ne don gudun zakka yawwa haka kowane dabba ya canza wa mustafidu nisabin ko an zamu tsani ko mu zo wal kulada ko wa mustafidu nisabin wanda ya fa'idanci nisabi au dunahu ko ƙasa da nisabi min jinsi ma shi yake daga jinsin dabbobin shi to yabni ala hauliha zai gini a bisa shekaranta kaga anan kiyasi ba zai yi ma a zakka ba in ka lura farin kuɗi muka ce ba shi da wakasi ko farin kuɗi ba shi da wakasi kaga kamar ɓangaren dabbobi ya fi sauƙi a wajen farin kuɗi saboda dabbobi suna da wakasi daga kaza su ya kai kaza to amma an ka lura farin kuɗi shi kuma ba a haɗa hisabi da ɗan uwan shi yanzu misali kana da miliyan goma a watan almuharram almuharram kake zakkan miliyan goma nan kayi zakkan miliyan goma almuharram din nan kana tafiya kana tafiya kana tafiya a watan rajab sai aka baka kyautan miliyan goma ka ba jike fito ba wannan kyautan na watan rajab in almuharram ya zo ba za ka yi zakkan shi ba shi ma sai ya shekara kaga ba za ka haɗa shi ba to amma idan dabbobi ne fa kana da dabbobi bayan sun yi wata goma sai aka baka ainihin wa mustafidu nisabin wanda ya fa'idanci nisabi bayan yana da dabbobi shi ma sun kai nisabin au duna ko ƙasa da nisabi ko guda ɗaya ka samu indiya min jinsi ma ciyaki daga irin jinsin dabbobin shi ne to fa yabni ala hauliha kaga bambanci da kuɗi zai gini a bisa shekaran asalin dabbobin shi sun shekara sun wata goma sha ɗaya a hannunka kawai sai wani naka ya rasu sai ka ci gado na irin wannan dabbobin to yanzu idan ka kawo su ka haɗa su to za ka haɗa su ne a zakka gaba ɗaya wa'annan wanda ka shiga da yanzu misali kana da shanu talatin wata goma sha ɗaya saura wata ɗaya ka yi zakka sai wani na ka yi rasu ka ci gadon shanu arba'in yanzu idan wa'annan arba'in ɗin suka zo ai ka yanzu ka samu ko wata ɗaya yana cika za ka yi zakkan talatin nan da wannan arba'in ɗin gaba ɗaya saboda me saboda irin jinsin dabbobin ka ka samu ba ruwanmu da a jikin su suka haifu ko ba a jikin suka haifu ba za ka yi gini a bisa ainihin shekara.